أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fitowar rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyirrahma at yahoo.com da kuma shafin fatoyirrahma da ke dandalin sada zumunta na facebook da yau dai muna lahadi ne biyar ga watan sha'aban na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jiran nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ta zo daidai da ashirin da shida ga watan fabrairu na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar jalemo oon babban malami a tsangarar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kiran kano wanda yake bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da kuma sunana ana sai Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akan kalla sai ya sallama da masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
da kai tsaye za mu shiga cikin tambayar naku ne inda malam tambaya ta farko take cewa menene hukuncin wanda zai zo neman cash sai a ce masa babu cash din amma idan yana so ya je ya siya dala akan kamar naira ɗari bakwai da hamsin sai ya kawo masa su bashi cash din amma kasa da farashin da ya siya dalar kamar naira ɗari uku da hamsin
Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, yayin da mutum yayi irin wannan ciniki yana da hali guda biyu. Idan ya zanto mutum ne wanda yake cikin matsuwa yana son kashi kamar yadda ake yake faruwa a yanzu. wani lokaci mutum yakan shiga wata larura da dole sai ya samu tsabar kuɗi a hannunsa idan babu tsabar kuɗin nan zai shiga wani yanayi mara daɗi a asibiti ko a sai magani ko wani abu an ce dole sai kashi za a karɓi transfer ba ko transfer ɗin taƙiwa an yi an yi taƙiwa kamar da muka sani yana ta faruwa a yanzu hakan lokaci ga buƙatar amma transfer ɗin taƙiwa saboda ya shiga cikin larurar sai ya samo kashi sai ya je gurin wanda suke da kashi din a hannu suna iya su sayar masa wato su masa musayin kashi din da transfer kuma sai su kiya sai su sai je sai dala kamar da ka ambata cikin tambayar ya je sai dala 740 ko da 50 in ya kawo musu su kuma su karyar da dalar nan su zartare sama da rabinta rabin kimanta sai su bashi 350 to wannan yanayi a irin wannan yanayi haramun ne sun ci haramun abinda suka bashi wannan sauran abinda suka samu ba riba ba ce haramun ne aklu amwalin nasu bil batil wani ya zama bai mukra idan mutum ya zama cikin matsuwa matsuwa ta sa aka yi amfani da matsuwarsa ko bai muttar yana cikin larura ta matsuwa sai wani ya ga matsuwarsa sai ce to ka sayar min da abin ka mana nawa za ka sai karyar masa da farashin saboda ya ga larurarsa da take ciki dole in ya kiya so sayar masa to wannan ciniki ba da kyau ciniki bai yi ba yana da damar daga baya a zo a rawo masa da kuɗinsa ya karɓi kayansa malamai sun yi magana akan wannan duk mutumin da zai shiga cikin itirar cikin larura ganin yana cikin larura a karyar masa da farashin abinsa saboda ba yadda ya iya ya karɓi kuɗin a haka don ya je abin da ta wannan cinikin fasid ne ciniki ne batacci don haka yana da damar ya dawo da kayan sai mai da kudin nan ko mutumin da ya rike kudin ya rike kudin ya gida masa da abinsa to wannan kuma ya ci haramu to haka nan irin wannan da zai shiga cikin larurar neman kash wani ya ce masa sai ya je ya sayi dala ya zai sayar masa da ita raba-raba ya sayar masa da ita sayarwa ta cin mutunci a yadda kasuwancin ta yake babu shakka wannan haramun yake ci amma idan wani ne wanda shi ba wai larura ba ce shi ne kawai kashe yake so kamar yanzu da 'yan siyasa suka shiga cikin kunci kuɗi suke so a hannu saboda su je su yi kamfen da su kuma inda za su shiga din ba magana transfer tunda abin da za a yi ta raba dubu ɗaya dubu biyu yaushe ne za ka ka tara mutane dubunnai ka raba masu dubu dubu ina za ka yi transfer dubu dubu dole tashi din za ka yi amfani da shi to saboda shi kuma ya sa wa zuciyarsa sai ya yi wannan saboda haka ya je ya so da ya sayi dala ya zo sayar da ya karyar da ita saboda ya samu kashi din wannan kaga ba ba ba ba ba ba larura ce ta saba in ma shi ya kira abin sa larura a shari'ance ba ita ce larura ba ba wanda ya tilasta masa sai ya haka a ka'ida ma ba so ma kai hakan ba ba a ma yadda cewa ka sayi zukatan masu zaɓe da 'yan kuɗi kaɗan da za ka masu ba ba ya je maka ba saboda haka wannan ba cewa an ci kuɗinsa bil batili shi ya ga dama shi ya kawo shi ya sayar wani dalar ma da ita zai zo daman ya aje ta ba wai zuwa zai siyo ta ba daman tana nan ya aje ta yanzu zuwa zai sai a ce to kaza za a saya shi kuma tun da daman kashi din yanzu ya fi dalar muhimmanci a gunsa ba zai zuwa ya raba dala ba dala a dunkule na ba ta raba ba ta yi yawa sau da aka sai ya karɓi hakan ya bada to wani ba a cewa an ci haramun sau da aka ya danganta da wane ne aka yi ma wannan irin ciniki idan wanda yake cikin larura ne wannan bai ulmutar ne wannan bai ulmutar fasid ne bai yi ba kuma yana da damar ya je ya dawo da abin da aka saya ya mayar da kuɗin ko a cika masa kudinsa daidai wa daida wannan amma wanda shi kuma a'a shi ya sa kan shi ba wai tilasta mishi aka yi ba ba wata matsuwa ba ce shi ya ma matsawa kansa to wannan shi ya ga dama in ma ya rika bayarwa kyauta ba wannan ba wanda zai hana shi
sun take ce malam yar wata ce take tura mata kuɗi ta yi mata sadakar waina ko kosai kasancewar wajen da take ita zama babu mabukata so ita ce ta aiko mata ita kuma wani lokacin sai ta ba wa marasa lafiya masu neman kuɗi na magani ko masu neman kuɗin makaranta shi take cewa shin hakan da take daidai ne ko kuwa tana da laifi a ka'ida wanda ya turo maka kuɗi ce kai kaza kai wakili shi kuma wakili baya canza abin da aka ba shi wakilci sai da izinin wanda ya wakilta shi an baka kuɗi aka ce gashi wannan wane za ka ba da wane da wane sadaka baka da ikon ka canza ka ba wani ba su ba tunda kai wakili ne kai aka wakilta ga abin da ake so kai ko aka ce a ga wannan wannan ka taimakawa talaka wannan da suke bukatar kuɗin magani kaza kaza ba ka da iko ka ɗauka kai gidan marayu ko ka ɗauka ka kai gidan miskine ko ka ɗauka kai wani abu da shi daban dole waɗannan da aka ayyana shi mai kuɗin ya ayyana su za ka yi za ka yi tabarru'i da su matan nan da ta bayar da kuɗi mace ce take barwa ko ta bayar da kuɗi ta ta yi sadakar abinci yi sadakar waina ko kosai ita abinda ta sa ka kai kai kai da ta wakilta ko ta wakilta ta to baya halatta ta canza mata sai da izininta inda ba ta tai ta ce gashi nan a je a taimaka ma bukata kawai ba tare da ayyana mata abin da take so ai ba gashi ki taimaka ma bukata to kaga duk wani mabukaci da ya shiga cikin wannan suna ya ci wannan suna na mabukacin ta taimaka masa shikenan ya yi ba matsala in yau ta ba wannan ta ba wasu masu yin magani yi masu gidan haya masu wannan duk taimakon mabukata ne babu laifi amma in ta ayyana mata kaza take so to dole ta nemi izininta in za ta canza abin daga wannan da ta ayyana mata cewa to amma ni ina ga akwai kaza ko in ba su ta ce ba su kenan ba ta ce ba to ba daidai ba ne wasu malamai suna ce in ta yi tabarru'i da shi inda ba nan aka saba dole sai ta dawo wannan kudin yana kan wuyanta sai ta dawo ta kuma dawowa ta yi abin da ita mai wannan abin ta sa ta ko kuma ta nemi ta ta ta wato ta yafe mata abin da ta yi a baya
to sai shi kuma wanda yake cewa malam tambayar sai ta ce menene hukuncin mutumin da ya sai da kayansa a kan tsohon kuɗi na daban ne kuɗin farashin tsohon kuɗi da kuma na sabon kuɗi shi ma daban ya ce yana sai da kayan shi a sabon kuɗi na ɗari biyar amma idan tsohon kuɗi mutum zai bashi sai ya ce zai karbi naira ɗari bakwai.
to ita surar sayarwa kaya ka sayar da kaya da kuɗin farashi yadda kake so wannan baya baya zama laifi amma abinda ita shi ake dubawa har kullum a zamantakewa kakkai abinda za ka tsananta wa mutane don kai wa kai ka samu wata riba ana son ka sauƙaƙa ana son ka yi abinda zai kawo mutane sauƙi ba abinda zai tsananta musu ba wanda duk zai karɓi tsohon kuɗi ya san inda zai kai shi a ba shi sabo kuma ba za tare a rige masa ba ya san inda zai kai shi watakila yana da alaka da central bank ko kuma conventional bank din ya san waɗanda in ya ya cike wasu famafamai da za a karɓi kuɗinsa zai zai zai zai karɓi da a bashi kuɗinsa cikakke to ba dalilin da zai sa ka yi wa mutane irin wannan box din daga 100,000 abin abin abin 700 ka karɓi 1,000 saboda tsohon kuɗi ne sabon kuɗi kuma ka ce a baka 700 ba a ce ka ci haram ba kayanka ne kana yin sayarwa da kaso amma kuma ba ka taimaka wa mutane ba kai ma da Allah zai taimaka maka ba ka tausaya wa mutane ba kai ma Allah zai yadda Allah zai wato tausaya maka ba su sassauta wa mutane ba kai ma yadda Allah zai sassauta maka saboda kana neman taimakon Allah ne kana neman rahamarsa da tausayinsa kana neman tausasawarsa to kai kuma ka ki yarda ka tausasa wa bayansa saboda kana son kai abin da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya ma wanda suke bayan kasa sai wanda yake sama ya tausaya muku man farraja an mu'minin kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah man yassara ala mu'minin yassara Allahu alayhi saboda al-jaza'u min jinsi al-amal irin aikin ka irin sakamakon da zaka gani ka ya kamata mutane a irin wannan yanayi mu rika taimakawa junanmu ba wai mu rika abin da kawai mu yanzu kamar yahudawa kawai so muke mu tara kuɗi ta kowane hali ko da ko za mu sa wasu cikin kokawa da sauransu ka taimaki dan uwanka yadda ka ga ya zo na buƙatar taimako ya zo da tsohon kuɗi ba yadda iya da shi kai kuma kana da hanyar za ka karɓi kuɗin nan kamar yadda shi inda ya bai ka karɓi kuɗinsa ka ka ba shi abin da ya dace ka ce a'a anan za ka kassara shi saboda ba yadda zai yi wannan ba daidai ba wani ma dai kusan makamantar wani tambayar ce ke cewa malam misalin da mutane ke ciki na rashin kudade a hannu ya ce shi kuma Allah ya bashi dama yana dan abin da zai iya taimakawa mutanen to amma kuma ya samu wanda zai bashi sabbin kudaden sai ya ce sai dai idan zai bashi naira dubu ɗari akan dukkanin naira dubu tamanin da biyar.
wannan riba ce riba ce ka canza mutum kuɗi da kuɗi matukar dai wannan kuɗin yana da legal tender yanzu maganar da ake shin naira tana nan kuɗi ko ko a yanzu ba a kuɗi take ba a gurin gwamnatin tarayyar ta sanar an daina amfani da ita amma dai in kana da ita kana iya bai da central bank ka karɓo sababbi amma kuma ba ita ce za a yi ta amuri da ita ba kaga ta fita daga legal abin legal tender ta tashi daga matsayin kuɗi ta zama wani abu mai kama da kadara kadara ba ba shi ba shi darajar shi ba ta zube duka ba kuma sannan ba ya da abin nan to duk da haka in aka zo irin wannan taimakon da ake bukata shi kamata a yi ba a rika karya darajar ta ba saboda mutum in yaje shi za a ba shi cikakken kudinsa don wanda duk ya maida central bank ba za ka rage masa komai ba in ka maida naira dubu ɗaya dubu ɗaya za su baka in ka maida dubu ɗari dubu ɗari za su baka ban ji an ce cewa central bank ta rage mata kimarta daga yadda take ba to in kana da wannan hanyar ka taimaka wa 'yan uwanka mana kudinsu su shige ta haka maimakon ka yi amfani da wannan matsuwar da damar ka kuma ka shiga ka shiga cutar da su wannan ba daidai ba ne
to ne ke sha shi kuma yana yaron shago ne sai masu pos suke samun sa da zumar ya musu hanya ta wurin mai gidansa domin su samu cash din da zumar za su biya shi wasu ma yace za su ce idan suka kawo miliyan ɗaya za su bashi shi da ya musu hanyar dubu hamsin wasu kuma sukan bashi wasu kan karɓa su bashi komai ba ma ya ce amma ya fi ba waɗanda suke bashi wani abu sai ga cewa shin malam ya halaccin hakan da yake da kuma magana ɗaya ce kuɗi ne yake sayar musu da riba a kai kuɗi ne yanzu nan da transfer da cash duk kimar su ɗaya a gurin gwamnati ba bambanci da da yake cikin akawun naira dubu goma da dubu goma da take hannu duk dubu goma ce miliyan ɗaya ta akawun da miliyan ɗaya ta hannu duk miliyan ɗaya ce saboda haka ya ba da miliyan ɗaya cash aka ba shi miliyan ɗaya da dubu hamsin wannan dubu hamsin ta mace ce tsare mace ba halatta kuɗi da kuɗi duk daraja su ɗaya amma saboda kayi yanzu ka karɓi wannan gashi a ido ƙuru wancan kuma yana abin a kawon shi kenan sai a ƙara maka abin wanda baya halatta ya kamata mutane su sani cewa wani abu ne da zai zo ya wuce kuma zai zo ya wuce ya tafi da da zunuban mutane da ka ɗauka inda ma hiya amalukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsahu saboda ayyuka ne yanzu mutane suke ta kuma Allah yana da yana lissafawa yana kididdige su nan gaba sakamakon zai fito wanda ya ga alkhairi ya gode wa Allah wanda ya ga akasin haka to kai zari kowa sai kansa irin waɗannan abubuwa sukan zo wa mutane a matsayin jarraba jarraba kuma daman Allah yana yin ta ne don a tace mutane wani dama yana nan zuciyarsa rawa take ba tsaye take kam a guri ɗaya ba jarraban nan ita ce za ta fito da da abin nasu min ya abdullah alhab wa yana sabahu khairu ma'an nabi wa yana sabahu fitna انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ko cikin mutane wanda yake bautar Allah kan gaba a kowane lokaci zai iya rubutawa in alkhairi ya same shi ƙara nutsuwa ya ƙara gyara zamansa in kuma wani abu ya same shi wata fitina sai ka ga ya kifa akan fuskarsa to irin wannan jarabawa ce wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wa anfusi wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin Allah ce sai ya jarrabe mu da wani abu na tsoro da na rashin kashe wato mace-mace ko rasa rayuka min al'amfusi wasu samaran wa nafsin min al'amwali wasu samaran da kuma rasha dukiyoyi da kuma ‘ya'yan amfanin gona wato Allah duk zai mana jarraba iri-iri wata ta shafi zaman lafiya cikin tsoro wata ta shafi mace-mace wata ta shafi rashin dukiya a hannu kamar yanzu da yake babu kashi babu kashi babu kashi wata kuma ta shafi rashin shan amfanin gona samu fari to wannan Allah ya kira ta jarrabawa wala nabluwannakum Allah ya rantsuwa wallahi sai mun dora ku akan wannan sikeli amma wa bashiris sabiri kai albishir ga masu hakuri wanda za su iya hakuri su shiga wannan jarraba kuma su haye lafiya saboda haka da yawa daga cikin mutane irin wannan abubuwan suka zo tonan ne hakikanin zuciyarsu take bayyana ne hakikanin shakhsiyarsu su suwaye wasu ba a gane su hura ce a fatar akuya sai irin haka ta faru ba lokacin za ka gama yata su kawai yaya za a samu kuɗi ba ruwansa da wanda yake kokawa ya taimaka masa ya bashi in yana da shi a'a me zai samu me zai kai ya kassara shi abu shakka wannan zuciyar da muke da ita ita ce take nuna nau'iyar mutanen da suke ake hukunta yanzu kana kuka da mahukunta sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza kana kuka da su to amma kuma gashi kai yanzu yadda dama ta same ka kana ƙwarin yadda za ka kasar da wanka kai ka tara dukiya daga gidajen mai ka je shan mai shi mai gidan mai ya yarda a yi masa transfer a sha mai ga mai pos din amma su wanda aka tsaya tsayar kan kula da abin sai ce ba za su sayar maka da transfer ba sai dai ka je gun mai pos ya baka cire wani abu kuma nasu ne ba wai POS din wani ne daban ba da ce shi wani ta hidima ce a nasu ne dama da maka shiga supermarket supermarket ne kai sayya a cire wani abu sannan kuma ya karbi kashi din ya garza ya can kasuwa ya je ya sayar da ita wasu su sayi dala da irin wannan cinikin da muka yi magana sai ta raba raba saboda su san da ita nan gaba ko su bayar a turo musu ta ta account da riba tsababa ko kuma su sayi kashi din su je su sayar da shi ga wasu wanda suke neman kaskono ne su saya su karbi ribarsu a kansa ga ribar da suka samu ta gidan man ga ribar da suka samu ta pos sannan kuma ga wata riba can da suka samu a kasuwar canjin hada-hadar kuɗi to wani irin al'umma ce muke ciki kuma wannan al'ummar ta take ta samu shugabanni na gari ta samu mutane waɗanda za su rike amana amma ita ga shi ɗan abu kankani na ɗan lokaci ni na tabbatar rayuwa ba ta ci gaba da haka ba dole ne za a samu ka samun wani yanayi da abubuwa za su za su za su su sauki ko masu koma normal yadda suke da to amma an kasa hakuri a jure akai wannan akai wannan gaci ana cutar da juna ta yaya za a ci nasara
sai wani tambayar shi kuma yake cewa malamin sa ne kullum yake karbar bashi a wurinsa kuma ba zai biya shi ba idan ya tambaye sai ya ce masa baya masa da'a kuma sai ya rika faɗa masa maganganu marasa daɗi kuma ya ce karɓar bashin halinsa ne kuma baya biya shi yake cewa malam zai iya bijire masa kwata-kwata ya wurin kwatar haƙƙinsa to shi ba daidai bane dan yana malami ya rika cin bashi ba biya shi bashi bashi ne kowa ne ya ci shi bashi ne sunan shi bashi in in in ya mutu ya mutu da bashi a wuyansa kuma Allah zai tambaye shi wannan bashin da ya mutu yana da shi dole a biya masa ko kuma a je lahira dole ya biya a can saboda haka malintarsa ba ta sa shi ba ta ba shi dama ya ci ba shi kibiya ba saboda haka shi ne mai karantar da mutane kan su kasfi haka dan mai shi zai rika yin abin da zai rika faɗa abin da ba aiki da shi lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun saboda ka shi yanzu kansa shi kansa malamin haka ba kyakkyawar tarbiyya ke barwa ba idan ya zanto shi wannan almajirin nashi da yake bashi bashi kuma yana masa taurin taurin biyan bashi in ya zanto zai ɗauki tarbiyyarsa daga aikinsa shi ma haka zai je wa mutane shi ma ya ci bashi ya kibiya ko ya ta jan hankali ko ya ta ɓata rai an tambaye shi bayan lokacin biyan yayi saboda malamin sama da yake karanta masa ayoyin alkur'ani da hadisi shi ma haka yake don haka zai ɗauka akwai wata dama ta mutum ya yi haka saboda haka ba daidai ba ne haka shi mai haƙƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna li sahibil haqqi maqalan duk wanda yake da haƙƙi yana da damar a bashe magana ya faɗa abin da ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓo kayan wani bawan Allah irin makauya wannan a kasuwa ya karɓo akan cewa zai zai biya shi ina jin dabino ne ya karba akan cewa zai zai ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam babu dabinan a gida da zai bayar masa da abin da ya karba tun ne fara faɗar wasu maganganu masu nauyi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba kauye ne bai san wani abu musulunci ba bai san wata daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajrar Allah ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasul haka gaban sahabbai da suka san waye ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su na wasu maganganu suka yi wuce za su za su za su ladabtar da shi annabi ya ce ku kyale shi inna li sahibil haqqi maqalan duk mutumin da yake da haƙƙi yana da bakin magana annabi ya nuna masa haƙƙi ne nasa a kansa yana da bakin magana to kaga shi wannan da ya ci abin da ɗin almajirinsa kuma almajirin tambayarsa zai ba bakan magana zai gaya masa ba zagin shi zai gaya masa ya zai a karama kalla kuɗin nan nake bukata in sun samu ya ce ba da kunya annabi bai an gaya wa annabi maganganu masu girma da matsayinsa amma ya hana sahabbansa su yi wa wannan ba ƙauye wani abu ya ce yana da bakin magana annabi ya tashi ya ce aje a tambayi gidan wance a samu aka samu fiye da ma yadda ya bayar aka bashi saboda haka ba shi da haƙƙin da zai sa ya ce ba za a tambaye shi ba tun ka ba san a tambaye shi ya karba ya na karba in kuma ya karba ya san cewa haƙƙi ne na wasu bai san cewa watakila a cikin takurwa ya bashi ba yana jin yana jin nauyinsa yana cikin buƙatar amma saboda nauyinsa da yake gani ya ɗauka ya bashi to shi ba zai yi kokari ba ma ya kyautata masa in ma ya samu ya ma kara masa a wajen wajen biya sai ya rike masa saboda kana da haƙƙi ka yi magana kamar da annabi ya shiga da wudu mai haƙƙi yana da mai magana iyaka dai kawai ka ci gaba da bin shi da girmama wanda yake da ita malintarsa kada wannan ya sa ka ci mutuncinsa ko ka gaya masa bakan magana ko ka yi masa ko ka yi wato fata-fata da shi a ba daidai ba ne amma dai hanya dai wacce take bil husna ka samu ka karba hakkin in ya so bashin ya daina shiga tsakanin ku in har zai kawo muku wannan wannan baraka
sai wannan take cewa malam ita ce ita da makociyarta makociyarta ta zo ta nemi taranta mata kuɗi naira dubu biyu to ita kuma ta ce ba ta da su a gida amma ita makociyar da take son bashin ta kawo naira ɗari a jpos a ciro mata wannan kuɗin da za ta bata shi take cewa shin wannan zai zama riba amma fa idan za ta da mata da kuɗin naira dubu biyu ta daidai za ta da mata da shi.
Ina mai ina mai POS ne ba na na hakkin shi mai POS ne. Wannan ba zai ba zai hana tafiya ta kuɗin ta cikakke ba. Tunda ba ita ta karɓa ba ita aka ba ba ba ita ta amfana da ɗari ba. Babu komai za ta ba ta dubu biyu ta cikakke ba wani abu.
To ne ke cewa malam fila ne ake sayar da su amma kuma biyan kuɗin tsari guda biyu ne idan kuɗi hannu ne kuɗinsa daban idan kuma biya mutum zai kai a hankali har ya gama biya shi ma kuɗinsa daban ne kuma ya fi tsada shi malam ya halatta mutum ya sai irin wannan filin babu komai eh shi mutum mai sana'a yana dama ya yi sana'arsa ya ce ko a biya shi ta abin nan kuɗi hannu ko kuma a da bashi ko
bashi ne ya fi tsada
wannan duk da shi ne abinda dai ba a so shine ciniki biyu a daya shine haram mutum ya zo da kaya ku yi ciniki kun gama ciniki za ka ba shi kuɗi sai ya ce to in yanzu za ka bani zan karɓi dubu ɗaya amma in sai gobe ko sai jibi ko sai bayan sati ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyu za ka bani to kaga wannan ɗari biyu ya sanya ta ne a madadin lokacin da ya baka na bashi wannan ita ce riba na baya halatta amma in tun farko kudinsa farashinsa ne daban haka yake ba wai ciniki kawai da shi ba akwai bambanci tsakanin ku yi ciniki an zo biya ya yi maka wannan tafsiri akwai kuma bambanci tun farko da man gashi haka yake in daman haka yake to kaga wannan ba ba komai ba kai in ka tashi ka san daman ka saya ne da kuɗi kaza zaka bayar lokaci kaza wannan babu komai amma in ciniki ɗaya ne aka yi masa farashi biyu farashin yanzu zan karɓi kaza in an jima zan karɓi kaza amma duk a ciniki ɗaya shine annabi ya ce man ba a bai a taini fi man ba a bai a taini fi bai'a falahu aw kasuhuma aw riba wanda a ciniki ɗaya ya san ya shigo da ciniki biyu to ya karɓi mafi karancin farashin ko ya ci riba
to sai wanda take ce malam mijinta ne yana da kuɗi sun kai kusan miliyan biyar kuma zakata kansu amma ta ce ya ki fitarwa cewar yana cewa gini zai yi da shi ta ce kuma ko kayan bukatun gida ma baya basu yadda zai ishe su to ta ce sai ta ɗauki kamar kimanin naira dubu ɗari biyu ba tare da ya sani ba shin zai iya zama ta fitar masa da zakka kenan a ita ba ita ce mai fitar masa da zakka ba zakka ba wai a ɗaiɗaikun mutane ne suke fidda mutane zakka ba ba za ka ce kana ran shagon wani kaga kula baya zakka shi ke duk shekara sai ka rika zare wani abu da sunan kai kana fidda masa zakka ba haka ake ba shi shugaban da aka dora wa alhakin fidda karɓar zakka shine shugaba shine aka ce in mutum ya ki karɓa a tilasta ya ki bayarwa a tilasta masa in ya ki bayarwa a kwata amma ba wai kai ɗaiɗai ko ko mace ce za ta kwata daga wajen mijinta ko ta zare daga cikin wani wannan in ta zare ba tare da sanin sa wani ha'inci ne shi kuma ba ya da wata hujja ya yin zakka saboda zai gini matuƙar ka aje dukiya ta shekara ta kai da sami ta shekara ka yi ginin ba ka yi ginin ba wannan dukiya da inda tana nan wajibi ka fidda mata zakka dan ka aje ta saboda gini ba zai hana ka fidda mata zakka ba filin da ka saya saboda ka gina shi shine aka ce ba za ka yi masa zakka ba inda ka saya dan ka gina ko ka gina a yanka ba ka sayi shi kadara ba amma dai in ka saye shi dan kadara ne to wannan yana da zakka haka nan dukiya in ka aje ta ita ma shekara ta zagayo kuma ta kai nisabi tana da zakka inda ka dauka ne ka fara ginin ta ka kashe ta a nan shikenan babu magana a zai zakka ke kuma ba ki da ikon ki zari dubu ɗari biyu ki ce kin kuda masa zakka wai ga miki zakka sa dubu ɗari biyu ce ina kika samu lissafin cewa a zakkarsa miliyan biyar dubu ɗari biyu ce zakkar miliyan biyar so so ya kamata dai ki tsoratar da shi Allah ki hada shi da waɗanda za su yi masa wa'azi sannan haƙoƙinki kuma da baya cika miki shi ma ki samu masa wa'azi ya nuna masa wajibi ne ya cika wa iyalansa haƙoƙinsu.
to sai ne kice malam tambayar sai tace menene bayani kan yin rawa a addinin musulunci kuma har mutum ya kai ga yin bidiyo ma ya ajiye a waya.
to asali ita rawa mutum ya dan wato rangwada jikinsa haka ko abin wannan ba shine haramun ba. Habasha mutanen habasha wata rana sun zo ga ma'anusar sun yi wasanni da masunsu suna rawa sun cewa za a yi wasa da masu to dole za a girgiza jiki wanda shine ake kira rawa sauraka al'asulu fiha shine al'ibaha halacci matukar dai ba a wuce iyaka ba ba a shigo da wasu abubuwa da Allah ya haramta su a karan kansu ba to amma ana maganar rawa irin ta zamani musamman ga ya mace wadda ake hada ta da fiyano da kaɗe-kaɗe da wasu maganganu na wasu wanda suke ɗauke da kalmomin da bai dace ba sannan da rangwada da wasu kaya matsatsu da kwaikwayon wasu waɗanda ba musulmi ba arna marasa tarbiyya da kwaikwayon irin shigarsu da irin rangwadarsu da karerayarsu wannan babu wani malami da zai ya san abin da yake zai halatta wannan in an maganar rawa irin wadda habasha suka yi suna jefa abin mashi suna cafewa suna tsalle suna abin nan wannan babu komai amma irin wannan ta zamani wacce take kunshe da abubuwa mata ne a cikin rawar zaka ga su sanya kaya matsatsu kuma suna ta karereya da rangwada da duk wanda ya gansu zai ga cewa suna cikin wani yanayi da bai kamata a ce ya mace musulma ta fito a cikinsa ba sannan gauraye da maza tana yi wannan wannan ba wani malami da zai mata ke halal ne ko ta yi bidiyo da wayar ta ta sa a tiktok tana rawa tana wato karkada jikinta duk wani abu da zai tara wa ɗa namiji sha'awa tana motsa shi a jikinta ta ta saki duniya ta ganta a haka babu wanda zai ce halal take wannan babu shakka bil ijma haram take kuma duk malamai da suka yi magana akan rawa sun yi istisna'in wani irin ibnu rajab a cikin fathul bari ya yi magana akan wani aka yi malaman fiqh da suka yi magana akan sun yi magana akan rawa ma tun a zamanin su ma da take kunshe da abubuwa da basu dace ba kada kade da da music da da abubuwa da suka shafi karere jiki da wata shiga da bata dace ba sun yi magana akan cewa waɗannan abubuwa haramun ne to bari ta namu ce ta zo ta yi wannan ta yi a bidiyo ta ajiye wata rana kuma ya fito a yada shi a duniya ko bata sa shi a lokacin ba zai iya fitowa wata rana a yada shi babu wani dalilin da zai sa ta haka mace ita da mijinta a ɗaki ta sai ita daga shi sai ita ta yi masa duk irin rawar da take so ta yi masa shigar da duk ta ga dama ta yi masa rawar da take so daga shi sai ita babu wani abu wanda amma ta yi bidiyo a irin haka wannan baya baya halatta ne ke malam shi ne yake cire zakarsa a watan uku to sai yanzu yake so ya cire wannan zakar a watan biyu shin ya halatta ya dawo da lokacin zakar tasa baya ba komai ana iya jawo da lokacin zakka a kafin lokacin ta yayi wannan taimakawa shi ma wanda za a ba zakka ne maslahar su fukara masu karɓar zakka ce ba maslahar shi ne ba da zakka sabanin ya jinkirta ta kaga maslahar sa ce kila ya ƙara jinkirta ta dan wasu wata riba ta karu daga cikin wannan kudin amma in jawo ta da shi ta zai babu komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya karbi zakkar Abbas kafin lokacin ta ya zakkar shekara biyu ta Abbas wato maimakon yayi zakkar shekara ɗaya sai annabi saboda buƙatar da ake da sai karbi ta shekara biyu ma so babu laifi in yi haka
wani ke tamala idan mamu ya riga liman kammala yin tariya shi zai sauke ɗan yatsan sa ko kuwa zai jira har sai liman ya yi sallama ba ba ba sharaɗin sai liman ya yi sallama amma mutumin da yake tahiya ta ƙarshe akwai akwai addu'o'i da ake yi da nabi ce sun mali ya tahayyar min addu'a ya ajabahu saboda kafin liman ya yi sallama ya ta yin addu'o'i ta karanta addu'o'i iri iri maimakon ya ya ce shi ya gama wata dama ce ma ya samu ta addu'o'insa su yawaita a lokacin kuma ya gama ya aji hannunsa babu komai
wanda kuma yake cewa da mace ce take da juna biyu wadda ba za ta iya yin azumin watan ramadana ba shi ya halatta ta ciyar har ranar kwanakin da ba ta riske su ba na kwanakin ramadan din idan kuma ta yi wa cikin ramadana za ta iya ci gaba da ciyarwa da halin tana cikin jinin biki mun yi wannan maganar kuma mun sha jan kunnen mata akan sha'anin ajiye azumi saboda kawai tana da ciki an yarda mace da cikinta yake wahalar da ita ko take shayarwa shayarwa take wahalar da ita ta aji azumi wannan ba a hana ba a ce kada a yi ba amma yanzu abin ya yi yawa yara mata da zarar sun ɗauki ciki sai ce su sa da ciki ba su yi azumi ba kuma sannan ba za su yi azumi su ciyar ba inda aka ce ciki yana hana yin azumi wato samuwar ciki tare da mace zai hana ta azumi yanzu kamar jinin biki jinin al'ada wannan daman baya bari a azumi mace tana jinin biki dole ta aji azumi tana jinin al'ada dole ta aji azumi amma ba ce in tana ciki ba dole ta aji azumi ko in tana sharwa dole ta aji azumi sauki aka yi ga wanda yake take cikin wani yanayi da hakan ba za ta yi ba kamar marasa lafiya ne wani rashin lafiyarsa ba ta na shi azumi ba ba shi da lafiya amma kuma yana yana yin azuminsa saboda bai daina harkokinsa ba wani ba ya da lafiya ba zai iya azumi ba sai aka ce sha haka saboda haka mata yanzu da suka mai da rukunin azumi ya koma kawai na maza ne ko na matan da ba su da aure ko matan da ba su haihuwa ko tsofaffi su kaɗai za su yi ramadan amma in ke mace ce da ke da aure kike da haihuwa to shi kenan kullum in ba ki da ciki to kina shayarwa in ba ki da shayarwa to kina da ciki saboda haka kullum cikin larura take gaba ɗaya azumi ya ta zuwa yana tafiya rukuni ne fa daga cikin rukunin musulunci kalmar shahada daga sallah sai azumi to a ce wannan rukunin da kowa yake wato fatan Allah ya kai shi lokacin yayi ya kwashi ladan da take yake cikin sa ke kuma kina tunanin in yazo ki miƙe kafa ki ce ai ciki gare ni yana laulayi akwai dan wahalar da watakila za ta dan karu akan wacce kike ji idan baki da ciki za a iya samun karuwar irin wahalar amma wannan ba shi yake nuna ba za ki iya ba akwai bambanci tsakanin akwai 'yar wahala kaɗan amma ina iya yi da kuma kwata-kwata ba za ta iya ba in watakila ba ta yi za a iya samun ta sai amma kai ta asibiti watakila a mata ƙarin ruwa to kaga wannan wannan za a za a ce mata ta sha azumi ta sha azumi saboda haka wai mace ce saboda tana da ciki yanzu kaga tana da ciki a azumi sannan bayan azumi tana shayarwa saboda haka ita dai a kowane lokaci kawai cikin larura take to yanzu tana gama shayarwa kuma kafin wani azumi ya zo ta kuma ɗau wani cikin shikenan ita shi ma haka za ta yi masa ita shekara da shekaru ita azumi ko dai ta ƙi duka ko ta yi wani ɗan kaɗan saboda ya kamata mata su kula da wannan a da can mu ba mu san iyayenmu suna haka ba mu iyayenmu ana suna haihuwa kuma muna ga suna azumi zan zauna kawai sai sai ta ciyarwa ba me yasa su matan yanzu yawancin su ma aikin ma ba su suke ba yawancin suna da yan aiki wacce duk talaucin za ka samu akwai wadda almajiri a unguwa yana ta aiki duk talaucin ta ba ma sai wai wani mai kuɗi ba mai arziki da zai iya ɗaukar wata irin aiki na biyar almajirai da suke shara suke wurin wanke-wanke suke goge-goge ana dan ba su abinci suna nan cika gidaje suna ka yawancin matan ma ba aiki suke zuwa a daka ba a zuwa itace ba a ebo ruwa a rijiya duk babu wannan amma kuma sun fi waɗancan da suke yin waɗannan wahalhalun sun fi su wato san san jiki sun fi su kokawa saboda ka ya kamata mata su shiga taitayinsu su daina barin harkar azumi tana wuce su kawai kawai saboda ta ɗau ciki ta ce ita ba ta yi azumi ba za ta ciyar shi kenan ta kanta ciyarwar saɓani ne da yawa daga cikin jumhur ma gaba ɗaya su suna ganin dole sai ta rama azumin ta ba magana ta ciyar shayarwar ma dan kanta ta sha ko ko dan yaron ta sha sun bambance dan kanta ta sha to shi kenan za ta ciyar in kuma dan yaron ta sha za ta ciyar za ta yi abin nan za kuma ta rama kuma za ta ciyar sauraka hatta wajen ciyarwar ba duka malamai bane suka yadda da to dan menene zaki jefa kanki cikin abin da ma yake da sabani nakan yi fatawa da ciyarwa saboda ita ce fatawar Abdullahi dan Abbas ita ce fatawar Abu Huraira nakan ce macen da ta sha saboda ciki ko ko abin da ta ciyar amma wannan wacce take da larura larura ta kai ta yi haka ba wai kowace mace ta miƙe kafa shi kenan ta sha ba ya kamata mata su yi hattara musamman gashi muna tunkarar azumi yanzu
sai in wanda yake ce mana idan mutum zai yi azumin kafara na rantsuwa shi dole ne sai a jira za a yi shi kafara ba a cirɗanta sai a jira ba ita kafara abinda ake so mutum ya fara yin ciyarwa tsamu asharati masakin auki soto wannan shine abu na farko ga wanda ya rantsuwa yake son ya kare rantsuwarsa ko ya kare rantsuwarsa tunayen rantsuwa ba zai yi kaza ba sai kuma ya yi koyar rantsuwa zai yi kaza sai ya fasa yi wadda ita ce dama ake yi wa kafara ba wai kai rantsuwar karya ba ana kai rantsuwa kasan karya kake wanda ba ta da kafara zai istighfari rantsuwar da mutum ya yi cewa wallahi sai na yi kaza ko wallahi ba zan yi kaza ba sai kuma ya ga cewa ba zai yi ba ko sai ya yi abin to wadda ita ce zai yi wa kafara to kafarar da ake yi yadda Allah ya tsara su matakin farko wanda sai in babu shi a je na biyu sai in babu shi a je na uku matakin farko shine ciyar da miskine goma ko tufatar da su shine matakin farko mutum ya yi rantsuwa ya warware rantsuwarsa to matakin farko ciyar da miskine ba zai ko kuma ya tufatar da su wannan da abu ɗaya ne ya zaɓi ɗaya daga ciki wanda zai ko ciyarwa ko tufatarwa ya ta'amu asharati masakin auki sotuhum au tahrir raqaba ko ya yanta bawa in ta bai wasa ko bawansa wannan idan ba zai iya wancan ba au tahrir wa man lam yajid idan bai samu wannan ba idan bai samu wannan ba fa tahriru abin nan it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahrir raqaba waɗannan abubuwa uku duka zaɓi ne wanda zai yi ko ya ciyar ko ya tufatar ko ya intabawa ko baiwa wanda yana da ɗaya zaɓi ɗaya wa man lam yajid wanda bai samu ɗaya daga cikin ukun nan ba to shine aka ce fasiyamu salasati ayyam ya azumin kwana uku to kwana uku a nan ba a sharɗanta shi ba a ƙayyade shi da mutatabi'at ba ba a ce a jejjera a jejjera ba da cewa akwai wasu abin da ruwayat shazza ya ce mutatabi'at amma alqur'ani ya zo mutlaq ne saboda ka dai yayi kwana uku yayi yau ya sha gobe yayi yau sha gobe a zai samu azumin kwana uku shi kenan yayi azumin kafara
shi ne ta malam akwai limamin da yake bi sallah amma kuma gurin sujjada ta ƙarshe limamin yana dadewa sosai yakan kai wajen minti daya yace kuma shi yana ciwon ido idan ya dade yana cutuwa shi zai iya dagowa kafin limamin ya dago
ya dago da ganga sallar shi ta ɓaci abinda zai yi ko dai shi limamin a gaya masa kuma mun sha faɗa a wannan wannan fili cewa bid'a ce liman ya ware sujjada ƙarshe ya sai su ita ce tafi kowace sujjada tsawo wannan bid'a ce addini ba a san shi a sallah ba inda aka ce sujjada ƙarshe ta fi ta farko ta fi ta biyu ta fi ta raka a farko raka a ta biyu raka ta uku tsawo ba inda aka faɗi wannan ba inda aka domin ma wani abu ne watakila aka sima ne zai kasance aka sima ne zai kasance annabi yakan sanya tsayi ruku'unsa bai kai tsayuwarsa sau sujjadarsa ba ta kai ruku'unsa wato duk wani abu da ya gabata mai bin sa bai kai shi tsayi ba raka'a ta biyu ba ta kai raka'a ta farko tsayi ba haka annabi yake sallah in haka ne ma sujjadar karshe ta zama ta ba ta kai sauran inda za a yi wannan kiyasin wata ita zama ta fi gajarta akan abu amma mutane su wai mutum ya juya wannan abu kuma ya mai da shi addini wannan ba daidai ba ne saboda ka in kana cutuwa ka sake masallaci ka sake masallaci kuma shi limamin da yake wani ya zama fitinanne ya zama fitinanne annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya kai shi kara kan cewa wani yana sa ni in rasa sallah ma'ana yana kin zuwa sallah saboda tsawaita sallar da yake annabi ce a fattanu kai fitinanne ne me yasa kuke kokarin raba mutane da addinin su saboda haka ba daidai bane shi liman ya mai da sajjada farko ta kowace tsawo ya cutar da waɗanda suke bayansa a nuna masa in kuma ya zama haka ne ka canza gurin da kake sallah alhamdulillah yanzu ka ka samu unguwa ɗaya masallatai ga su nan damanka da hagunka gabanka da bayanka duk za ka samu akwai masallatai sai ka canza zuwa kare na zuwa sallah
to sai ne ke cewa mutum ne yana sallah lokacin da ya ruku sai jini ya rika fitowa ta hancinsa to anan malam ya mutum zai yi kenan kuma ya matsayin wannan sallah idan mutum yana sallah ya shiga sallah sai ya haɓo game da abdullahi dan umar aka ruwaito da abdullahi dan umar da da abdullahi dan abbas da anas dan malik kuma shine maganar mafi yawancin malamai wasu ma suna hikayar su cewa ijma'i ce cewa shine ya je ya wanke haɓansa guri mafi kusa ta guri mafi kusa da inda zai samu da yake sallah ya samu ya abin sai zo ya gina akan abin da akan abin da ya sallata in ya sallaci raka'a daya sai ya cina ci gaba ta zama ta biyu wannan shine abin da aka samu ibnu umar ya kasance na yin haka sa'id ibn musayyib kamar da ke cikin muwadda yana sallah abu ya zo masa ya je gidan ummu salama don shi yake kusa da inda yake sallah ya aka ba shi ruwa ya wanke ya alwala sun fassara alwalar da ko wanke abin din ko kuma sake alwala to amma haɓo ba hadas ba ne ba kari ba ne haɓo wani abin da ake gusar da shi a cigaba da sallah inda kari ne to da da sallar ce za ta rushe gaba daya to zaka wasu sun fassara alwala da shi ya wanke gurin karin nasa abin nan wurin haɓar nasa ya dawo ya ci gaba da ya ɗora akan inda ya tsaya
shi ne ke cewa yana tambaya ne akan hukuncin matan aure da suke kiran wayar gidajen rediyo su yi magana ba tare da izinin mazajensu ba.
ya danganta shiri ne da ake kaddamar da wani abu da ya shafi addinin su misali suna da wasu matsaloli na fatawoyin addinin su su buga su yi tambaya ba su ansa ko kuma wani abu da ya shafi lafiya misali wani abu da ya shafi kiwon lafiya tana da wasu matsaloli da take so ta ji shawarwarin masana harkar lafiya ta buga su ba ta ansa ko kuma wani fili ne da yake magana akan tarbiyya misali tarbiyyar yara tana da wasu matsaloli da suka shafi tarbiyya take son ta ji ko shawarwari ta buga wanda duk babu laifi kuma al'urfi ma ba zai sa mijinta ya ji haucinta me yasa ta shi yasa yawanci wanda zai buga irin wannan ba sai ta faɗi sunanta karar ta ce ita ce wance yarwa ne da take unguwa kaza a kawai ni ce maman wane shikenan ba lalle sai ta faɗi sunanta exactly yadda yadda za a gane ta ce mai magana ba kuma sannan ta yi magana wadda take magana ce ba ba karerayar murya ba wani wani abu da yake nuna rangwada ko wani abu a cikin maganarta cewa kulna kaulan ma'rufa mai magana da shari'a ta yadda wannan babu laifi amma in wata wani shiri ne na wani wasanni ko wani mushakata ko wani mukyalkata ko wani kacici-kacici ba da cewa mata aure ta shiga wannan aitijin ta a gari tana ta ana ta kyakkyatawa da ita ana ta wa- mata wasu barkwanci ana so- a tambaye ta ta bada ta bada an sa'i dariya a yawai wannan bai bai dace mace da ta san me take ta shiga cikin irin wannan ba amma in abin ne na addini ko wanda za ta wa- karu da shi a rayuwarta harkar addini ne harkar lafiya ce harkar tarbiyya ce wanda duk za ta za ta karu kuma shi kansa mijin ba zai ki wannan ba in ya ji ta tana tarbiyya akan wanda ya shafi lafiyarta ba zai ce dan me kike tambayar lafiyar ki ba ai yana da ta je asibiti kuma da ta gani wata ilimin namiji ne likita kuma da shi zai mata tambayoyi ya da ta je kasuwa ta yi sayayya za ta yi sayayya dole wanda zai sayar mata namiji ne ta ce nawa ya ce kaza ta ce ragi wa ai da sauransu duk wannan ya san za ta yi haka bai kuma ana ta wallantana wannan ba ganin ta ake ba muryar ta ce kuma murya sai yadda ta ga dama za ta fito da abin nan ɗinta saboda haka wannan ba ba komai sai dai a kiyaye abin da zai zanto ba da wani amfani ga rayuwarta illa kawai abinda suke cewa shakatawa ko entertainment ko wanda bai kamata matar aure a rika jin kwakwa zanta nan ba
to nan take ta malam menene hukuncin yanke farce ko kuma aske wani gashi na jiki a yayin da mace take al'ada ba wani abu mai cewa aka yi shi yanke farki yana da tsarki shi kansa kawar da wani abu ne wanda yake ah, kazanta a cikin jiki ne kuma sai an masa tsarki wanda za ta iya yi
wani kuma take ta malam idan aka daura wa mace aure amma kuma da tare a gidan mijinta ba shin nauyin ciyarwa na kan mijin ne a wannan lokaci alhalin mijin yana karatu bai kammala karatu ba ya danganta idan su iyayen ne ba su barta ta tare ba ko ita ce ta ki tarewa a daidai lokacin nauyinsa bai- nauyinta bai hau kansa ba amma inda bukatar sani ta zauna a gidansu to nauyinta yana kan- nauyinta yana kansa kamar Aisha ta yi aure ya ce shi yana da wasu wata tafiye-tafiye ko ko yana da karatu sai ya kammala to tana nan matarsa tunda shi ba su suka zaunar da ita a nan ba saboda haka in baya ba su suka yi ihsani suka dauke masa ba dole ne zai dauki nauyin cinta da shanta da bukatunta
wani ta malam yana tambaya ne game da matar da ta yi kirarin cewar mijinta ya yi mata saki uku a mabambantan lokuta amma shi ko mijin ya yi kirarin cewar saki biyu ne a tsakanin su to malam ne ne mafita akan haka idan akwai shaidu tana da shaidun da za ta kafa a gaban alkali to shi kenan za a yi sauraron ta amma in ba ta da shaidu sai kanta ita kadai ita ce shaidar kanta to maganar mijinta anan shine abin la'akari wanda shi ke da saki saki a hannunsa yake ba a hannunta ba za ka shi ne mai magana ta ƙarshe amma wannan idan ba ta da shaidu amma in a gaban wasu abin ya faru za su ba da shaida akan iya mun san ya mata saki da yayi da biyu yayi da uku shikenan za a- za a- za a duba ka shaidun in wanda ake karbar magana su in wanda shaida su ne shikenan ai masa hukunci da cewa saki uku ne na'am.
to ne ta malam shin wankan juma'a ya halatta mata su yi ko da ba za su je masallaci ba babu laifi na wankan daman wankan na yinin juma'a ne wasu da yau mil juma'a to da ka duk da ba wajibi ba ne sai sun yi in sun yi din ya yi kyau amma ba wai tilas ne cewa sai sun yi wankan ba
wanda kuma yake cewa shin akwai kayyadajjen lokaci ne na yin wankan a ranar juma'a baya da wani ƙayyadon ce yau yau yana farawa wasu su ce daga huduwar alfijir wasu ce daga sallar alfijir wasu ce daga huduwar rana amma dai magana mafi inganci shi daga huduwar alfijir yini ya fara har lokacin da rana kuma za ta faɗi
wanda kuma yake cewa menene ingancin yin ta'awili da basmala a kafin fara karatun fatiha a cikin sallah sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin sunnonin sallah wanda ya zo a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri da cikin musnad Imam Ahmad sunan Abi Dawud Tirmidhi da wannan su Nabi sallallahu alaihi wasallam in ya fara sallah wa kabara harama yadu aw istiftah ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim min hamzihi min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim sannan ya karanta ya karanta abin da ya- ya karanta Fatiha da abin da ya sauka na na Al-Qur'ani Ya, wani kuma yake cewa malam matafiyi zai iya haɗa sallar azhar da la'asar cikakku a gida kafin ya hau hanya A'a, sai ya sai ya je inda yanzu kamar mutumin da zai tafiya a jirgi a airport bayan ya gama komai zai iya hada sallolinsa ya kamar ya fita boda ne kuma matafiyi ne wanda yake tafiya a mota da zarar ya fita daga gari shi kuma zai iya hada sallolinsa amma ba daga gida ba zai iya hada sallolin tafiyar da fasa tafiyar zai da ya yi ta ne na'am to yake cewa malam shin idan mota ko wani abin hawa ya bige dabba amma dabbar kafin ta mutu da sauran rai tana shure-shure aka yanka ta shin za a ci wannan namu magana sai ya inda har bata je gargarar mutuwa don tana da dare a tare da ita aka yanka ta shi kenan la ma zakaitun Allah subhanahu wa ta'ala ce an haramta mana hurrimat alaikum almaytatu wad-damu wa lahmul khinziri وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وأنا إلا ما زكيتم يقوم دكا أبو أن أكفل أبايا da wacce ka shaƙe ta ta mutu ko wani abu ya shaƙe ta ta abin nan da wacce ta faɗo da abin nan mutane walmar ko za ta ko da aka dake ta da wani abu kamar wanda mota za ta bige ta ta cikin makuza ko wata faɗo da kan wani abu ko wata yar wata ta tunkuye ta Allah ce illa ma zakaitum sai wanda kuka samu kuka yanka saboda ka in dai har aka same ta da rai bata cika ba aka yanka ta shikenan ta ta zama halal
to ne ke malam hukuncin haramcin sanya turare ga mata idan za su fita unguwa shin ya tsaya ne kan matan aure ko kuwa har da waɗanda ba su da aure na bice ayyu mamra'atin istabarat kowace mace kowace mace bai ce sai matar aure ba banda wadda ba ta da aure bai ce sai budurwa ba banda mata aure bai ce sai bazawara ba banda mai aure bai ce sai sai tsohuwa ba banda balagaggiya duka mace duka mace saboda ai wani abu ne tare da ita wanda za ta jawo hankalin mutane kuma mai jan hankali ba wai sai lalle mata aure ba har budurwa sau da ka baya halatta ga duka kowace ta sa turare ta wuce ta gaban mutane don don su ji kanshinta baya cikin gidanta ne ita da mijinta ko cikin yan uwanta wanda ba wasu muharramanta ba wannan ba kuma idan ta saka tuma lalai ya saka da alkai masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai kuma za ki yayi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin shirin ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin email na fatiyar rahma at yahoo.com da kuma shafin fatiyar rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu al-professor sheikh muhammad sani mai jolin ooyan babban malami a tsangarar zanen shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda ake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri ana sai da sassan da na kasance tare da kuma ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh